بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar lahadi 23 ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1434 wanda ya daidai da shida ga watan daya a shekara ta 2013 kuma a ci gaba da karatunmu na siran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam har yanzu dai muna cikin bayanai masu faɗi da malam safiyar rahman al-mubarak furi ya kawo mana a wani littafi nasa al-rahik al-maktum dangane da yakin badar makon da ya wuce mun tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kinkinsa rundunarsa da kuma yadda suka kwana cikin natsuwa wato rundunar musulmi muminai masu imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suka yadda da addinin musulunci ya zama addinin su na gudanar da rayuwarsu inda za mu tashi yau shine magana akan su rundunar mutanen makka wanda suke kafirai a wancan lokaci da kuma wannan hali suke ciki haka ne ko? ta ya ce aljaishul makki fi arsatil qitali labarin da zamu ji da ya shafi wato rundunar makka a filin fagen yaƙi arsa ana nufin fili da ake taruwa ana cewa arsatul qiyama filin da za a haɗu na tashin alƙiyama a yi hisabi nan arsatul qital farfajiya da za a yaki a wurin wa wuqu'u al-inshiqaq fihi da kuma abin da ya auku na sabani da kusan sun kusan rabuwa kansu ya rabu su watse masu koma gida to amma sai aka sami wani sababi da ya tsaye da su din har akai abin da akai to wannan shi zamu ji malam yake cewa amma quraishun amma quraishawa bayan mun ji labarin yadda musulmi suka kwana cikin natsuwa da kwanciyar hankali to sai ce amma ƙuraishawa faqaddat lailataha hadhihi fi mu'askariha bil udwati al quswa sai su ƙuraishawa suka kwana in an ce qada lailatahu ana nufin ya kwana suka kwana fi fi mu'askariha a sansaninsu a nan wurin da yake bangare mafi nisa shine al'udwatul quswa na wadi nan ce wadin badar mai fadi ne akwai inda yake mafi nisa akwai inda yake mafi kusa da badar inda yake mafi kusa da badar shi ake cin al'udwatul duniya nan ne musulmi suke kamar yadda muka gani a cikin taswirar da take cikin littafin yawwa al'udwatul quswa kuma inda kafiran suke can ga can daga sama daidai hanyar maka ina jin ai kowa na da wannan taswirar a littafin sa ko yau za mu ga cewa mun daga ga inda wurin yake ga al'udwatul quswa shine nan sama hanyar makka al'udwatul duniya kuma ga ta nan to anan musulmi suke ga kuma inda hanyar makka ga hanyar tafi a hanyar zuwa madina yawa to ga kuma filin inda kowanne an faɗi inda wannan suka tsaya ga bangaren dama ga bangaren hagu ga inda aka shawa ne diddai ya ambata bayan kuma garin badar to shine sai yake cewa walamma asbahat yayin da suka wayi gari aqbalat fi kata'ibiha sai suka tinkaro shine aqbalat suka taho a cikin wato gungu gungun nasu bataliya bataliya shine kata'ib katiba kamar runduna guda bataliya daya yawwa wa nazalat fil min al-kathibi ila wadi badri suka sauka wato daidai inda wannan jigawa cikin alkathib shine taron rairayi da ya wuce mana wannan dumi magana akan sa ba mu sai mun tsaya fasara su kowane lokaci ko yawwa ila wadi badr zuwa daidai inda wato wannan kwari na badar yake wa aqbala nafarun minhum ila haudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin wani ko wata tawaga daga cikin su suka tinkaro zuwa tafkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan tafki da suka gina ai mun ji sun rufe sun lalata rijiyoyi sun yi wani tafki ko yawwa don ruwan ya taru a wurinsu faƙala sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa muminai umarni yace da uhum ku kyale su kar ku taba su fama shariba ahadun minhum yawma idhin illa qutila babu wanda ya samu zuwa ya sha wannan ruwa a ranar nan sai ku yana cikin wanda aka kashe mana duk wanda ya zo ya tsuguna ya sha ruwa a wannan tafkin to a ranar nan ko bai kwana ba yana cikin wanda lokacin da yaƙi ya kai yaƙi to an gama da shi siwa hakim ibn hizam sai mutum ɗaya shine hakim ibn hizam shi ya sha amma ba a kashe shi ba fa innahu lam yuqtal ba a kashe shi ba amma meye sakamako wa aslama ba'da zalika ya musulunta bayan wannan lokacin mana shi Allah madaukaki yayi masa baiwa yayi masa ni'ima ya musulunta wa hasuna islamuhu kuma musuluncinsa ya kyau za mu rika jin ana faɗin irin wannan magana dangane da sahabbai a ce wani ya musulunta wa hasuna islamuhu ma'ana ba a samu wani abu da ya biyo bayan islamin ko musuluncin nasa ba ko ya fasa ko makamancin wani saboda an samu wasu 'yan ɗaiɗaiku ba masu yawa ba wani ya musulunta sannan sai aka samu daga baya ya yi ridda kamar ubaidullahi bin jahash ubaidullahi bin jahash dan uwan zainab bintu jahash yana cikin waɗanda shine mijin ummu habiba mun san ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar gidan abu sufyan ce to mijinta na farko mijinta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubaidullah ibn jahsh da aka yi hijira abubuwa suka bace wa musulmi a maka karan farko na ai an yi hijira zuwa habasha mun karanta wannan abaya ko da suka je abin nan ethiopia to a wannan lokaci a can Allah subhanahu wata'ala ya kaddara abin da ya kaddara wannan bawan Allah tun da garin kirista ne kawai sai ya bi hanyar kiristanci ya zama kirista ita ko ta tsaya a musulunci ummu habiba shi yasa Allah madaukaki sai ya saka mata da auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ta rasa mijin da ya bar addini to shi yasa galibi zaka ji ana cewa wa hasuna islamuhu dan kada wani ya zo ko ya soki musuluncin sa ya ce a daga baya yayi kaza yayi kaza mun fahimci abin yawa wannan wani lokaci mun zo kan wannan mai magana akan insha Allah yace wa hasuna islam ko dake mun wuce wannan matsalar ko kamata a ce a bayan mun jita to sai ce wa kana idhajtahada fil yamini tun daga wannan lokaci kasancewar ya tsira ba a kashe shi ba to tun daga wannan lokaci idhajtahada fil yamini in yayi kokari wajen yin rantsuwa ma'ana ya so yin rantsuwa mai karfi shine abin da ake nufi in ya so rantsuwa mai karfi qala yakan ce la wallazi najjani min yawmi badr za ku je na cewa a'a ni ban yadda da kaza ba na rantse da wanda ya tserar da ni ranar yakin badar kaga ya nuna wannan abun yayi masa tasiri a rayuwarsa a tarihinsa ya canza masa tunani tunda ya ga waɗanda suka sha ruwa tare da shi duk an kashe su a yakin badar shi ko ba a kashe shi ba to shi yasa har yake sa wannan abun a cikin rantsuwarsa yana cewa la wallazi najjani yawma badr ko min yau mai badri falamma tma'annat quraishu yayin da quraishawa suka nutsu hankalinsu a kwance ba'athat umayr ibn wahb al-jumahi sai suka aiko wani mutumi ana ce masa umayr ibn wahb al-jumahi don me litta'arrufi don ya bi diddigi ya gano ya samo labari na me ala mada quwwati jaishil madina ya ga wato zurfin da kuma gwargwadon karfin wato rindinar madina rindinar muminai yaya karfin yake su nawa ne yaya kuma makamansu suke da abun hawansu mun fahimci wannan in an ce mada abu wato gwargwadonsa fadara umairun bi farasihi sai shi umair ya zagaya shi ne fadara sai ya zagaya ya kekewaya da dokinsa haular askar kewayen wannan sansani ko mutanen da suka yi sansani su abinan muminai kenan ya zagaye su sun maraja a ilaihim sannan sai dawo ilaihim zuwa gaba yan uwansa kafirai ko sai dawo wurinsu faƙala sai yake cewa talatu mi'ati rajulin su ɗari uku ne kasan Allah hore musu kuma irin wannan tunda ba zama za a yi kawai in ka kalli adadi daga nesa za ka isha wannan sun kai kaza ai kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tambaya ko su nawa ne ya tambayi wannan mutumi da aka kamo yace ba zai suna da da yawa amma sai ya tambaye shi nawa laƙumi nawa sukan yanka a kullum yana gaya masa tara ko goma to yakin tace za su kai 900 ko zuwa 1000 to kaga saboda wannan wannan hanyar ita ce mafi girman hanyar da akan gane adadi da ita to shine sai zo sai ke ga mai uwansa kafirai a lokacin yake cewa ai mu'minan nan su wajen 300 ne yaziduna qalilan aw yanqusuna ko dai su kara kadan ko kuma su rage kadan amma dai daidai 300 ne yawa mun kuma san nawa ne dama mutanen badar hmm mutun nawa ne mu'minai 313 ko mafi mashhurin dai abinda malaman sira suke ambatawa akwai wasu riwayoyin da suka faɗi ƙasa da haka ko sama da haka sai ce walakin amhiluni hatta anzura sai ce amma dai ku sake jira na shine amhiluni ku saurare ni hatta anzura zan sake dubawa alil qaumi kaminun aw madad shin mutanen suna da wasu da suka dako ne suka buya a wani wuri shine kamin yan ambush waɗanda suka yi ambush mun san ambush an ana yaƙi a samu wani wuri a ɓoye yauwa a yi kwantan ɓauna ake ce masa da hausa ko yauwa a kowanne suka yi kwantan ɓauna ne a wani wuri shi ne masu kamin au madad ko kuma a kowane wata rundunar da za ta kawo musu taimako daga baya shi ne madad ƙari daga baya da zai zo fadaraba filwadi sai ya sake bugawa ya zazzagaya cikin wannan kwari na badar hatta abad har sai da ya nisa sosai ya zagaya sosai ya kewaye falam yara shay'an bai ga komai ba ko a guna ne wani ina tsara da yawa ko na yake cewa ina ne yawwa falam yara sha'an ya zagaya ya kewaya eriyar badar inda aka taru mummine suka haɗi ɗin nan ya zazzagaya dai falam yara sha'an bai ga komai ba faraja a ilaihim faƙala sai ya dawo wurinsu sai yake cewa ma wajattu sha'an ai ban samu komai ba ban ga wani wuri da za a iya cewa wasu sun ɓuya da za su iya taimakon waɗannan in wani abu mummuna ya same su ba ban ga kuma alamar cewa akwai wasu a wani wuri can sun buya za su kawo musu ƙari ba har yanzu ma'ana ba wani taimako a wani wuri da aka sa yi shi sai ce walakin ni qad ra'aytu ya ma'ashara quraish sai ce ya ku taron quraishawa ni abin da na gani naga albalaya tahmilul manaya albalaya jam'u baliya ne suna cewa raƙuma akan je kan kabarin wani sai a ɗaure ta ba ci ba sha har sai ta mutu to ita ake ce ma albalaya jam'i ne na albaliya guda ɗaya baliya jam'in ta shine albalaya akwai wata riwayar riwayoyi da dama da na samu da na bincika wannan riwayar ya zo da alhawaya ne ba albalaya ba alhawaya shi kuma ita ce dabbar da aka sami wani gwado aka nade kan tozanta aka zauna akai ake tafiya da ita don haka dai a takaice duk yana zancen mai raƙumi ne yawwa shine abu yace abin da nake gani shine raƙuma ne tahmilul manaya suke dauke da mutuwa kawai kaga wato irin over confidence nan ne ko ya same shi ma'ana yana ga kawai su sun gama wannan yakin kawai su za su cinye ma'ana muminai sun taho akan ra'ul gawa aka dauko kawai akan raƙuma ga sunan suna jira mu sassare mu gama da su ci a kintacensa shi ne sai ƙara bayani kuma ya ce na wadihu ya thriba ta hamilul mautan naƙi'a na unan ce na wadih jam'un nadiha nadiha ita ce raƙumar da ake amfani da ita wajen shayarwa ko shayar da mutane ko kuma shayar da wato noman rani shi ne nadih ai daga nadhu nadhu shi ne ka zuba ruwa ka yayyafa ko yawwa to a larabci in aka ce nawadih ana nufin raƙuma shi ma har yanzu sai ce raƙuma ne na yathriba mun san yathriba kuma raƙuman madina ne tahmilul mautan naqi'a suna dauke da mutuwa mutuwar tabbatacciya shine an naqi abin da ke tabbas da'iman zai ya zauna kenan sai ya faru shine ma'anar an naqi wasu kuma suna fassara shi da albaligu wanda ya kai matuƙa wajen wato isarwa da kisa ma'ana dai raƙuma ne ga sunan ɗauke da gawawwaki sun nuna kawai sun zo mana za mu kakkashe sai ce ƙaumun laisa ma'ahum man'atun mutane ne da ba wani abu da zai ba su da wani ƙarfi da zai taimaka musu ya hana mu taɓa su shine man'a wala malja'un ba su kuma da wani ko wata mafaka illa su yi fuhumse ta kubbansu haka suke mutane ne ga sunan sun fito daga garinsu ba komai a hannunsu sai 'yan takubansu sai ce wallahi ma ara an yi kutala rajulun minhu ni a gani na kunji shawarata ba na ganin ya dace ma mu kashe wani mutum ɗaya daga cikin waɗannan hatta ya kutula rajulun minku har sai idan ya kashe wani mutum ɗaya daga cikinku ku saurara kawai ku kyale su in wani daga cikinsu ya matso ya ɗan kashe mutum ɗaya shi ne a iya taɓa shi amma wannan bai kamata mu ɓata lokacinmu a kansu ba wannan shi ne abin da Allah maɗauki ke ba mu labari sun fito batsaran wa ri'a'an nasi ko sun fito da girman kai kuma suna da riya suna nuni cewa ga su fa sun fito su ne masu ƙarfi ya ce fa'iza a sabu minkum a adadakum in suka samu wani adadi daga cikinku fama khairul aishi ba da zalika to me alheri rayuwa bayan wannan ma'ana in suka iya kashe wasu daga cikin adadinku da ya kai adadinmu ma'ana suka yi mana kisa mai yawa to a lokacin ne kuma sai mu far musu domin ba amfanin rayuwa kuma bayan wannan mun gane wannan yawwa to shine sai ce amma dai duk da haka faru ra'ayinku ku ga dai ra'ayinku ku duba ra'ayinku ku shine faru ra'ayinku ma'ana ni dai ga shawarata amma ku ina na bar muku lamarin ku duba ku ga abin da ya dace kun ji shawararsa shi ya sunansa umair yawwa ibn wahabin aljumahi yace wahina idin a wannan lokaci qamat mu'aradatun ukhra didda abi jahl sai aka samu wani gungun daban da yake bijirewa ga ra'ayin abu jahl domin dama abu jahl shi ya taho da karfin zuciyar cewa sai an yi ba an ce a koma ba yace sai an taho an yi kaza an sha giya an yi waye an samu yan mata sun musu kida da sauransu yawwa to gashi an zo yana nan akan shi sai an yi yaƙi to sai aka sake samun wani gungun sai ya kawo shawarar kai mufa ya kamata a fasa wannan yaƙin a koma gida wane ne abu jahal shi ne almusammimu alal ma'arka wanda ya dage kai da kafa cewa sai an yi yaƙi shi ne tasmim tasmim shi ne ka tsaya ka dage sai an yi abu ka ƙi canja ra'ayi yau shi ne almusammimu wanda ya dage kai da kafa sai an yi wannan yaƙi to sai aka samu wasu da suka sake bijire masa tad'u ila al'audati bil jaysh suna kira ga cewa a koma da wannan rinduna ila makka ta zuwa makka duna ma qitalin ba tare da wani yaki ba ma'ana wani group aka sake samu sakamakon wannan shawara ta Umair ibn Wahb al-Jumahi da suka jita sai suka ce a to tunda ma haka ne bari kai gaskiya mu canja ra'ayinmu a je a samu Abu Jahl din ma a gaya masa ya kamata gaskiya kawai tunda dai mutanen nan ba wani yawa ne da su kuma ba abin da za su iya mana kawai mu juya mu rabu da su kar mu ɓata lokacinmu da dukiyarmu da makamunmu kawai akan waɗannan mutanen ba abin da za su iya muna fahimtar zancen yawwa faƙad masha hakim ibn hizamin fin nasi sai aka samu hakim ibn hizam wancan da bai mutun nan ba ko daga cikin wanda suka sha ruwa har yake rantsuwa da Allah akan ya tsirar da shi yaƙin abin ranar badar ko yawwa sai ya tafi zuwa gun mutane ya tara mutane wa'ata utbatu ibn rabi'ata hakanan utbatu ibn rabi'a shi ma yazo fa qala sai yake cewa ya abul walid ya kai abul walid innaka kabiru quraish wa sayyiduna wa'ata utbatu ibn rabi'a yawa shi hakim ibn izam shine yazo wurin utbatu ibn rabi'a sai yake ce da shi ya abul walid kai abul walid shine wa utbatu ibn rabi'a in ji shi hakimu bin hizam yace innaka kabiru quraishin wa sayyiduha kai ne abin nan fa babban quraishawa kuma shugaban quraishawa wal muta'u fiha kuma wanda ake wada'a a cikin quraishawa fa hallaka ila khairin tuzkaru bihi ila akhir ad-dahr shin kana buƙatar wani alheri shine fa hallaka ila ma'ana kana buƙatar wani alheri da za a rika ambatanka da shi har wato har abada shine ila akhir ad-dahr har zamani ya kare ma'ana ga wata shawara zan baka in kai amfani da ita za ka yi suna kuma za a rika ambatanka da alheri har ƙarshen rayuwarka har bayan kama muna ganewa ƙala sai ce wa ma za ka ya hakim sai ce menene wannan abu ya hakim ƙala sai yake cewa tarji'u bin nasi ka koma da mutane ma'ana ka juya ka koma da mutane a koma makka wa tahmil amra halifaka amra halifika sannan ka ɗauki nauyin lamarin wancan abokin yarjejeniyarka wanda yake wato akwai yarjejeniya tsakaninku da shi cewa duk mutumin da ya taɓa shi za ka taɓa shi kun tuno mutumin da aka kashe shi a ɗaya daga cikin saraya da suka fito? amur ibn al-hadrami ko kuma ta? amur ibn al-hadrami ba yana cikin lokacin da aka zo wajen ta'if musulmi suka kashe shi ba? shi ne mutanen maka mun karanta a baya kumanta mutanen maka suka ce sai sun fita ko don fansar wannan mutumin ne sai an yi yaƙi kun gane wannan? to shi wannan mutumin tun da utubatu bin rabi'a shine halifinsa ma'ana akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da utubatu bin rabi'a utubatu bin rabi'a ya dauki nauyi a kansa cewa sai an yi wannan yaƙi sai ya fanso ran amr ibn al-hadrami shi yasa hakim ibn hizam sai ya zo gunsa yace to kai ga wannan shawara da zan baka ka tattara mutane ka ba da shawara a koma maka ka dauki nauyin wannan wato diyar wancan mutumi da aka kashe dan uwanka da ka fito wannan yaƙi domin kare jininsa mun fahimci abin ka ɗauki nauyin kai za ka ba da diya shi kenan a koma tun da dama mun fito ne domin mu ɗauki fansa in ba a ɗau fansa ba mai ake yi ai sai an biya diya to dama halifin mutum wanda yake shi ne ko da shi ma ɗan uwansa ne wajen aƙida tun da dai tare suke sun yi yarjejeniya duk wanda ya taɓa wannan wannan zai kare shi wanda ya taɓa wancan wancan zai kare shi shi ne ake cewa halifi tun da halifin ka ne kuma don shi ka fito wannan yaƙi to ina baka shawara mu koma gida kai ka biya diya ka ɗauki nauyi kawai shi kenan ma'ana a fasa da yaƙin nan wa yake wannan magana hakim bin hizam yake gayawa utba ibn rabi'a wanda shine halifin amr ibn al-hadrami da aka shi wancan karo ina jin ku gane abu yawa al-maqtul fi sariyati nakhla wanda aka shi shi a yakin nakhla a sariyar nakhla fa qala utbatu sai utba yace qad fa'altu shikenan aje na yadda zan zan aikata hakan anta daminun alayya bidhalika za ka yi min lamunin wannan ma'ana yana neman taimaka masa korance ko wani abu za ka yi min lamunin wannan abun inna ma huwa halifi dama halifi na ne wato abokin yarjejeniya ta ne na kariya fa'alayya aqluhu don haka diyasa a kaina take aqli nan ana nufin diya ba hankali ba yawwa mun taba zancen aiko sau da yawa me yasa ake cewa aql asalin kalmar aql ake ce wa diya ake ce mata aqil saboda me yawwa daga dabaibayi na raƙumi domin da shi ko ita diya raƙumi ɗari ake bayarwa to kasancewar dabaibayin raƙumi shi ake ce ma aka ala shine aqal ko yawwa to daga nan ne aka samu wannan suna na abin nan diya a kira ta wato aqil to almuhim dai yace alayya fa alayya aqluhu diyasa tana kaina wa ma usiba min malihi da duk abin da aka kwace na dukiyarsa ma'ana duk abin da aka musulmi suka kwace na dukiyarsa suka kashe shi ni zan biya kun ga yadda shi utba za a fasa yaki yawwa ba an samu kenan tawaga ta zo za ta saba Abu Jahal ba shikenan thumma qala utba utbatu li hakim ibn hizam sannan sai utba yace wa hakim ibn hizam yace to tunda haka ne fa'tibna al-hanzaliyati je ka gurin dan hanzaliya shine abajahal yawa hanzaliya sunan uwarsa kenan mm wal hanzaliyatu ummuhu gashi nan sunan mahaifiyarsa shine hanzaliya shi abujahal shine sai shi utba yake ce mutu tunda haka ne kai hakim ibn hizam ka tafi wurin dan hanzaliyatu yawa fa inni la akhsha an yashjura amran nasi ghayruhu ko gairahu ba na tsoron wani da zai saba wa lamarin mutane ko ya kawo saɓani da rikici tsakanin mutane akan wannan lamarin in ba shi ba in ba shi ba ba wanda nake tsoron zai kawo mana saɓani shine an yashjura bain amran nasi mana ko kuma yashjura yana zuwa da ma'anan an yasrifa amran nasi ya kawar da lamarin mutane ya kai shi zuwa wani abu da shi ransa yake so ba yadda jama'a suke so ba duk yana daukar wani ma'ana tayyib ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا شكنا سي عتبة بن ربيعة يميكي يكام هدوبة musul laraba a gunsu hudu ba abu ne mai sauki ba wani zancen rubutawa zai miƙe gaje in an fara inna alhamdulillahi wanda kuma ba musulmi bane ya ba lata da uzza ya faɗi abin da zai faɗa yawa faƙala sai ke cewa ya ma'ashara ƙureshin ya ku ƙureshawa innakum wallahi ma tasna'una bi an bi an talqaw muhammadan wa ashabahu shay'a yace wallahi ba za ku aikata komai ba shine ma tasna'una shay'an bi an talqaw muhammadan wa ashabahu ba komai kuka yi ba dan kun haɗu da muhammad da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan haduwa da za ku yi da muhammadu da sahabbansa don kun yi wannan yaƙi ba abinda kuka cimma ba komai bane wallahi la'in asabtumuhu ina na rantse muku da Allah in kun same shi ma ma'ana kun ce kun kashe shi ko wani abu sai sai la yazalu rajulu yanzuru fi wajhi rajulin yakrahu an-nazara ilayhi muna nan dai a halinmu na da mutum ba zai gushe ba yana kallon mutumin da baya son ya gan shi a rayuwarsa ma'ana ba shi kaɗai ne mutumin da muke so mu ga bayansa ba kun fahimci inda ya dosa wannan zancen ma'ana in ma mun kashe shi to muna nan dai a rayuwarmu kullum in dai irin abin da mun san yadda lamarinsa yake a wancan lokaci idan ka ga wanda ya kashe maka dan uwa to kullum ba abin ƙi da kake so ko kake kyamar ka gani irin wannan mutumin to shi ne yake ce musu in ma mun kashe wannan bawan Allah to muna nan dai akwai wata ran da sai mun ga mutumin da ba ma so mu ganshi don haka ba shi kaɗai ba ne mun fahimci abin don haka in mun kyale shi ma haka nan za mu zauna muna ganin wato mutumin da yake ya ɓata mana rai wanda yake qatalab na ammihi mutum ya ga wanda ya kashe masa baffansa aw ibn khalihi ko kuma wanda ya kashe masa dan kawunsa aw rajulan min ashiratihi ko kuma ya gade wanda ya kashe masa wani dan uwansa daga cikin kabilarsa kun gane sai yakin zancen yawwa sai ce farji'u dan haka kawai ku kama hanya mu koma gida ai mun in dai wannan irin bakin ciki ne mu ga mutumin da ya dame mu a rayuwa da ma mun saba kuma mu hakura mu kyale shi ba komai bane farji'u ku koma wa khallu baina muhammadin wa baina sa'iril arab ku kyale muhammad da sauran larabawa mu dai qurayshawa mu kyale shi sauran larabawa ma'ana ƙabilun larabawa waɗanda ba ƙuraishawa ba ku bar shi da su in sun kashe shi shikenan in ba su kashe shi ba shikenan mu dai ba mu muka taɓa shi ba kun ga magana ta fara ƙarfi tunda mai hudu ba kuma su mutane ne larabawa waɗanda zance ne musu tasiri me nake nufi da zance ne musu tasiri musamman da yaransu yanzu nan za ka ga mai magana ya motsa su ya canza musu ra'ayi inda ka iya magana to yanzu nan za ka yi tasiri cikin zuciyar mutane ka ga ka sha kansu ko da yake ba iya laraba ba ne wannan duk mutumin da ya iya magana da kowane yare in allah ya hore masa yaren al'umma za ga tasirinsa ya fi karfi fiye da wanda bai iya yare sosai ba yawwa to shine sai yake cewa fa in asabuhu ku kyale shi da sauran larabawa in su sun same shi ma'ana sun kashe shi fa dhaka alladhi aradtu dama shi kuke so an hutasar da ku shi an kashe shi wa in kana gaira zalika in kuma wadda ba wannan bace ta auku wato an bar shi da ransa dai alfakum zai haɗu da ku walam ta'arradu min huma turidun za ku haɗu da shi ba tare da zai haɗu da ku ba tare da kun masa abin da kuke so ba ma'ana walam ta'arradu minhu za ku same shi kai ba tare da su sauran larabawa sun masa abin da wato ku kuke so ba ma'ana kamar yadda kowanne makiyinku zai wanzu haka shi ma za ku bar shi a matsayin mutumin da za ku rika ganin sa yau da kullum mun gane nan go yawwa wa in kana gaira zalika alfakum in an ce alfa haduwa da ka hadu da abu ka same shi yau shine alfa mm alfaituhu na same shi ba ma'ana wajadtuhu mm um wannan gaji na cikin alqur'ani alfau alaihim aba aba ko suka hadu da iya suka samu iyayensu akai kaman wajadu alaihi aba'ahu shine ma'anar sa daya yawa wa alfa ya sayyida halad albab ma'anar sa daya walam ta'arradu minhuma turidun ya zama cewa su basu bijiro masa da abin da ku kuke so ba ma'ana dai zancen da yake shine kai ku bayan Allah nan abinda nake ba ku shawara ku kyale Muhammadu da mutanensa in ya zama cewa wani abu ya same shi larabawa mu kyale shi da sauran larabawa in sun kashe shi shikenan sun hutar da ku in ba su kashe shi ba ma yana nan yana yawo a bayan ƙasa ba su yi abin da ku kuke so ba shikenan dai zai zauna kuma kamar yadda dama mutum ya saba a rayuwarsa ya ga mutumin da ya kashe masa dan uwa yana yawo a bayan ƙasa ai mun saba wannan mun yi hakuri da shi don haka shi ma ya zo ya raba mana kanmu ya kashe mana dan uwa to a kyale shi ya je ya zauna mun fahimci abin yawwa to shine sai ce wan talaka hakim ibn hizam ila abi jahl to yanzu a yi ta hakim ibn hizam bayan ya yi hudu basa ga mutane kunga sai da ya sake ya fara raunana rindinar tukur ya yi musu wannan nasihar sannan sai tafi wurin shi abu jahal ibn al-hanzaliya wa huwa yuhayyi udir allahu yana kintsa wani silke nasa yana gyaggyara silkensa rigarsa ta yaƙi ai mun san silke rigar karfe ce da ake sawa a kirji don an kawo an sari mutum ba abin da zai same shi ƙala sai ya ce ya abal hakam inna utbata arsalani bi kaza wa kaza to waye yazo hakim ibn hizam yazo wurin abu jahal yace utbatu ibn rabi'a ya aiko ni yace kaza yace kaza fa qala abu jahal sai abu jahal yace in tafakha wallahi sahruhu wallahi huhunsa ne ya kumbura sahar ana nufin ri'a shine huhu ma'ana tsorata kawai ya yi firgita shi ne ma'anin wannan kalmar ce wallahi tsorata yi in ji shi abu jihal hina ra'a muhammadan wa ashabahu saboda ya ga muhammad da sahabbansa kalla wallahi ice ina na rantsa da allah la narji'u hatta yahkuma allah bainana wa bain muhammadin aiko zai yi din tunda dai allah ya ce ko yace wallahi ba za mu koma ba har sai Allah ya yi hukunci tsakaninmu da Muhammadu wa ma bi utbata ma qala utbata kuma ya karata da abin da ya faɗa hmm ma'ana ba ruwanmu da shi walakinahu qad ra'a muhammadan me ya jawo abin da ya aikata wannan me yasa utbatu ya faɗi wannan magana tasa ya faɗi haka ne saboda lakinahu qad ra'a anna muhammadan ya ga muhammad wa ashabahu sallallahu alaihi wasallam akalata jazurin masu cin tsohon raƙumi ne wafi ma'ana jikinsu zai ƙarfi wafihi ibnuhu kuma a cikinsu akwai ɗansa shi utubatu ibn rabi'a yana da ɗa da ya musulunta yana can yayi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan shine sai Abu Jahal yake so ya fassara wannan da cewa ya tsorata ne ya ga sun yi ƙarfi ko kuma dama saboda dama ga ɗansa a cikinsu baya so a yaƙe su ƙila a kashe masa ɗa ka kuma ka san makircin tsofi mutum tsoho ne ya iya tsama ya san dabarar da zai abin ya lankayo shi yana gaya wa mutane wannan to ai kun ga wannan dama abin da yasa yake so ya hana ku yaƙi ɗansa ne a cikin su baya so a je a kashe shi shikenan sai sauran sai oha ashe so yake da shikenan kaga ya sake dawo da hankalinsu wurinsa ko yawwa to shine sai ce wa huwa abu huzaifata ibnu utba abu huzaifa sunansa dan gidan utba kana qad aslama qadiman wa hajara dama san ya musulunta tuntuni kuma yayi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ce fatakhawwafakum alaihi dan haka tsorata ku yake akan sa ma'ana yana tsoratar da ku akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku je ku yake shi saboda akwai ɗansa a ciki kar a kashe shi walamma balaga utbata qawlu abi jahl kun gane larabci yawwa qawlun shine fa'ilin yayin da maganan nan ta abu jahal ta je ga utbata shi ne walamma balaga utbata ƙaulu abu jahalin yayin da maganar abu jahal nan ta je gun utba wata maganar cewa in tafaka wallahi saharhu cewa matsoraci ne tsorata yi to kasan balarabi shi kuma ya so a ce masa matsoraci yauwa ƙala utbatu sai utbatu ya ce sai ya alamu musaffiru ustahu manin tafaka saharhu to wannan kuma wani zagi ne na larabawa mun ce asalin musaffir shine mai fito ustahu kuma ana nufin dubura wanda duburarsa take yawan tusan nan shine abin da yake nufi eh ma'ana yana zagin Abu Jahal ne da cewa mai yawan tusa yace wannan mutumin mai yawan tusa tsiya ya san wane ne matsoraci kamar ya gaya masa haka ne da Hausa an ce ustu dama ana nufin kofar dubura inda tusa ke fita yawa musaffir kuma safir menene safir dama da sadu sauti ko mai abin nan fito yawa to shine sai ce wannan mutumin ya san wane ne ko matsoraci ana amhuwa ni ne ko shi matsoraci kaga rage ɓaci wata ajjala abu jahal abu jahal kuma nan da nan sai ya gaggawa har yanzu makhafata an taqwa hadhihi almu'arada dan tsoron kada wannan tawayen da ake so a yi masa ya ƙara ƙarfi fa ba'atha ala ithri hadhihi almuhawara bayan an yi wannan tattaunawa tsakaninsa da Hakim ibn Hizam sai ya aika shine bayan wannan muhawarar da ta auku tsakaninsa da Hakim ibn Hizam ba'atha sai ya aika ila Amir ibn al-Hadrami sai aika zuwa ga Amir ibn al-Hadrami Amir dan Amr ibn al-Hadrami wanda aka kashe wa dan aka kashe wa uba kenan wanda aka taho domin ko yana cikin sabubban da aka zo domin a kamo a samu fansar ransa kuna gane ayi zancen ko wanda utuba shine mai daukar nauyin sa shine halifin sa da akwai dan sa a cikin tawagar mun gane abun sai Abu Jahal dan makirci sai aika wa dan ya gaya masa ma'ana ke ya ce masa me kaga ana so a lalata jinin ubanka a ce ana so a fasa yaki kun gane zancen akun dan ba ba kai dan dan uwa ne akhi amr ibn al-hadrami wanda dan uwa ne na amr ibn al-hadrami al-maqtul fi sariyati abdullah ibn jahsh wanda aka shi a sariyar abdullah ibn jahsh wanda dai muka yi magana akan sa dazun nan fa qala sai yace hadha halifuka to fa ga halifinka nan wanda yayi alƙawarin zai baku kariya zai yaki domin ku shine wato wa utba yuridu an yarji abin nasu gashi ne yana so ya dauke mutane wai a koma gida an fasa yaƙi wa qad ra'aita tha'raka bi aynika shikenan yanzu kai kaga gashi kaga ramukonka kaga ramukonka ko da idanka in an ce sa'ar ana nufin ga dama ta samu da karama jinin dan uwanka mun fahimci abun yawa shine sa'ar balarabe in aka kashe masa wani dama zaka je yana kira cikin mace wa sa'arahu ce wayo ramukuna ma'ana ga dama ta samu in rama jinin dan uwana a zo a taimaka mini yawwa to yace ga jinin dan uwanka kuwa za a rama kana gani bi ainihi ka gashi da idan ka ka gani faqum fanshud khufrataka ta shi kai bayanin alƙawarin ka na cewa kai kai ne ka dauki nauyi sai ka dauko wannan fansar wannan jini shine khufra an ce khufra ga can ya fassara mana yace abinda ake nufi da shi al-khufratu shine al-ahdu yawa fanshud ma'ana ka yi tallan a cikin jama'a ka yi shela ta wannan wato alkawari naka cewa gafa abin da ake ciki lalle a taimaka maka don ka fanso jinin dan uwanka wa maqtal akhika da kuma wato kisan dan uwanka da aka yi maka fa qama amirun sai amir ya tashi za a yi jahiliya fa kashafa an ustihi Allahu musta'an to Allah ya kyauta kun gane me ka shafa an usdihi yawwa to sai yazo irin wata wauta ta jahiliya da suke wa irin rai ya baci irin kamar yadda zaka ga in ba filata ne jikinsa ya abin da kaga jiki na karkarwa din nan to wani shi kuma a jahiliya haka suke kawai sai mutum ya yayi gadan bayansa ma'ana ya bude duburarsa rai ya baci kenan za a yi tashin hankali wannan harkar yan jahiliya kenan sai ya tashi a gaban mutane yayi wannan abun wasaraka kuma ya kururuwa ya ihu ya ce wa amrah ya kai amru amir kenan ko kuma abin nan kai yana kiran dan uwansa amru da aka kashe ma'ana wa amrahu ya dan uwana amru ma'ana fansar ka ta taso sai na kamo sai na samu fansar ranka wa amrahu wa amrah fahamiya alqawmu nan da nan kuwa sai kishi ya kama mutanen sai aka sake dawowa kan magana aiko yaki za'i kun ga makirci irin na su Abu Jahal yawwa fahamiya alqawmu wa haƙiba amurhum ai washtar da amurhum lamarinsu ya ƙara tsanani shi ke nan zancen sako-sako da aka yi a kan yaƙi an fasa shi an dawo yanzu kuma fa yaƙi za a yi wasu taufaƙo alama hum alaihi mina sharri suka ƙara aminta junansu da yarda da junansu a kan abin da suka tsaya suka yi ƙudurinsa na sharri sai an yi sharri wa afsada ala nasir ra'aya alladhi da'ahum ilaihi utba ya ɓata musu wato ya ɓata wa mutane wannan ra'ayin da utuba ya kira zuwa gare shi ma'ana ya rusa wannan shawara ta utuba tubin rabi'a wa haka za ta gallaba taishu alal hikmaci haka nan aka yi abin daga ƙarshe dai ya zama a taishu rashin tsari da hargowa da rashin hankali ta gallaba ya ce nasara alal hikmaci akan hikima ga masu hikima can sun kawo ra'ayi ga wawaye sun zo sun lalata shine abin da ke an ce taish an insanun taish mutumin da yake yin abu ba hikima ba tunani haka kawai ba kan gado zai aika zai aikata abu shine za ake cewa mutum yana da taish taish shine dai kai rika abu babu tsari mm. to ga rashin tsari ya ci nasara akan hikima wa zahabat hadhihi almu'aradatu duna jadwa shikenan wannan tawaye da aka so ayi wa Abu Jahl da rikici da aka so a kawo masa a bijire masa ya tafi ya lalace duna jadwa babu wani amfani jadwa amfani kenan mm. muna gane larabcin gu to sai mataki na gaba yace aljaishani yatara'ani rindunonin sun yi ido hudu kuma yanzu to an hadu abun yana ƙara matsowa ko walamma tala'a al-mushrikuna wa tara al-jam'an yayin da waɗannan mushrikai suka hudo kai ma'ana suka taho wa tara al-jam'ani ƙungiyoyin guda biyu rundunonin guda biyu jama'ar guda biyu suka yi arba da juna qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace allahumma hadhihi quraishun qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhriha تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة شين النبي صلى الله عليه وسلم يوانا الدعاء شو يا الله هذه قريش قا قريشا وانا سنته شين أقبلت بخيلائها da girman kanta wa fakhriha da alfaharinsu ma'ana sun taho da girman kai da alfahari tuhadduka suna keta haddinka ya Allah wa tukadhibu rasulaka kuma suna ƙaryata manzanka Allahumma ya Allah fa nasaraka alladhi wa'adtani to ina roƙonka nasarar nan da kai min alƙawarinta Allahumma ahinhum ya Allah ka halaka su ahinhum bil ha ha karami ba ha babba ba in an ce ahinhum ka wulakanta su in babba ha babba ce nan ahinhum bil ha ana nufin ahlikhum ya Allah ka halaka su alghadata gobe din nan da safe ma'ana ya Allah goben nan mun haɗu ka halaka su وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دام من زال الله صلى الله عليه وسلم يا فدي وراء عتبة بن ربيعة yayin da ya ga Utba ibn Rabi'a fil qaumi a cikin mutanen ala jamalin lahu ahmar akan wani jan raƙumin sa Utba ibn Rabi'a jan raƙumi ya hau Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango shi ya san kuma ya samu labarin abin da yayi na kokarin a dakatar da yaki kuma ya san da ɗansa a cikinsu muna fahimta yawwa shi ne sai annabi sallallahu alaihi yake cewa in yakun fi ahadin min alqaumi khairun in akwai wani alheri a cikin wani mutum daya a cikin waɗancan mutane na quraishawa fa inda sahibil jamal al-ahmar to wurin mai wancan mai jan raƙumin mun gane wannan in tu in yuti'uhu yarshudu in sun yi da'a gare shi ga abin da yake lasu zuwa gare shi to za su shiryu kaga ku sun watsi ma'ana ya faɗi wannan abin dama a lokacin da labari ya same shi ga abin da utuba yake kira cewa a fasa yaƙi a koma to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in akwai wani alheri a cikin wannan rundunar ya Allah to a wurin wancan mai jan raƙumin ne in sun bi shi sun masa da'a to za su shiryu ko za su koma ba za a yi wannan tashin hankali ba wa addala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sufufal muslimin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuma ya fara jera yana kuma kintsa sahun musulmi sahu-sahu za a yi yaƙi kamar yadda ake yin sadama yau an ce nan ba adala ba addala ne addala ta'adil ka daidaita sahu yawwa da ake cewa ita diluko to shi kuma ya ɗauki wani mashinsa yana daidaita sahunsu haka shi ne wa ma huwa yu'addiluha yayin da yake daidaita sahun nan waƙa'a amrun ajibun wani abun mamaki ya auku menene wannan abun mamaki ya ce faƙad kana fi yadaihi ƙidhun yu'addilu bihi akwai wani mashi yana daidaita sahun wato su musulmi da shi wa kana sawadubnu ghaziyata akwai sawadubnu ghaziya yana cikinsu shi kuma mustansilan min as-saffi ya ɗanyo gaba daga cikin sahu ya gota kenan akwai daga cikin sahabbai wani sunansa sawadu ibn ghaziya kun tuna la'alla a cikin kitabul buyo a bulugul marami annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wani bawan Allah ya je khaibar ko ya yi masa ciniki ya sayayya ta dabino shi ne ya zo masa da wani dabino mai kyau kwano guda ko har ya tambaye shi dukkan dabinan khaibar irin wannan ne sai ce a'a mun sai da kwano biyu ne mummuna shine aljam'i muka kuma sai wannan mai kyau din guda daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace a'a abinda zaka yi wannan guda biyun marasa kyau su zaka sayar da kuɗi da dirham sai ka sai wannan mai kyau din shi kuma da dirham maimakon ma'ana saboda me saboda kar a samu riba domin idan aka ce an yi tabadulin kwano biyu na dabino da kwano ɗaya shi ma dabino an samu me an samu riba domin an samu ribal fadli mun san ribal fadli aiko musanye idan ya zama abu jinsi ɗaya ne to labu da an ya kuna yadan biyadin kuma sannan ya zama abin nan wato abin nan ma'auni ɗaya ma'ana kwano ɗaya kwano ɗaya kwano biyu kwano biyu kar a sami wato fifiko mun fahimci wannan to wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam aika shine wannan gazi abin nan sawad ibn gaziya din mun tuno shi yawwa to ya haske ko mu jira yawwa to shine wannan sawad ibn gaziya to sai ya zama cewa wannan bawan Allah ya jikinsa ya yo gaba kasan ana daidaita safu in kirjin wani ya yo gaba ai za a ce dan malam dan matsa baya mana haka yauwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da mashin sa haka yana dan daidaita su kai daidaita kai matsa kai matsa sai ya zunguri kirjin shi wannan bawan Allah shine Sawad ibn Ghaziyya mun gane ya dan fito fata'ana fi batnihi sai ya dan su annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan soke shi kadan ko dan taba shi tunda dama ba da kaifin yake haka ba a haka yake a kai kai sai sai dan taba shi da wannan mashi nasa bil waƙala sai yake cewa istawi ya sawad daidaita mana ya sawad ka daidaita ya kira shi da sunansa faƙala sawadun sai sawadun yake cewa ya rasulallah ya manzan Allah auja'ata ni ka ji mun ciwo fa aqidni ba ni in rama kun taɓa ji wannan zancen? mana ce ya rasulallah ka ji min ciwo gaskiya ni sai na rama shine fa aqidni qawad shine ma'ana ramuko eh ni ban yadda ba sai na rama amma bari ku ji wa kashafa an batnihi wa qala istaqid sai annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine shugaban masu iya hali mai kyau sai bude cikin sai ce gashi rama sallallahu alaihi wasallam zaka iya in kai ne da Allah kake daidaita sau wani ko zagin ka yi ƙila sallar da ba za a yi baki ne sai ka gama masa kaza da kaza tukuna to Allah ya kyauta sallallahu alaihi wasallam sai buɗe cikinsa zai ce gashi rama ɗin fa'atanaqahu sawadun wa qabbala batnahu nan da nan sai sawadu ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kisin din cikinsa ya sa bakinsa a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ma hamalaka ala hada ya sawad me yasa ka aikata haka menene ya dauke ka ka aikata wannan qala sai ce ya rasulullahi ya manzan Allah qad hadara ma tara ga abin nan da kai kana ganin abin da muke ciki yanzu ma'ana yaƙi za a shiga yanzu gashi nan ga mu fa aradtu an yakuna akhiral ahdi bika shi yasa nayi nufin abin da dabara ce nayi ya zama cewa abin da na taba na ƙarshe kafin Allah ya karɓi raina in na mutu a wannan yaƙin shine an ya masa jildi jildaka a ce jiki na taba jikinka to shine fada alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairin shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa addu'a ta alheri a wata riwayar ta zo cewa abin da ya faɗa shine yace nayi wannan ne domin fatan ya zama cewa ka cece ni ranar tashin alkiyama ina cikin wanda za su samu ceton ka ranar tashin alkiyama to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ta alheri shikenan magana ta wuce ko ga shi dama ba ni ya sai rama din ba dabara yayi dan ya samu taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakab din sa albarka ce yawa shi kadai ne wanda ake neman tabarrukin jikinsa bayansa kuma babu wani la abubakar la kowane ne na ƙarshe har tashin kiyama babu wani wanda aka halatta kai masa wannan ko ka taba ka shafe shi wai ka samu albarka ko ka taba shi wai kai samu tabarruki babu wannan annabin Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne mai wannan abu shi yasa kuga sahabbai su ne masa wannan kamar da muka sha zancen ga kakin sa ma so suke su tande su lashe yanzu wane ne zai kaki ka tande hmm kaga wani ce wai ko da wasa to amma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su haka suke manzan sallallahu alaihi wasallam saboda shi komai nasa albarka ne akwai wani littafi mai kyau a hukuncin akan abin da ya shafi wannan abubuwa sunansa at-tabarruku anwa'uhu wa ahkamuhu a babin aqida yana da kyau risala ce wani bawan Allah ya rubuta ina jin ko magister ko doctora tana da muhimmanci duk abin da ya shafi wannan hukunce-hukuncen na tabarruki a nemi tabarrukin wane ya yi magana a kansu da maganganun malamai ya kawo na hukuncin irin waɗannan al'amura menene aka nemi tabarrukinsa to Allah kyauta don haka kada mutane su rika shiga irin waɗannan abubuwa a ce ga wani mutumi ko wani shehi za a taɓa shi a samu albarka ko menene wannan duk babu abin da ya tabbata a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne mai wannan dama ballantana ma wanda za a zo har a wuce wannan a tsallake ma wasu ma sun fi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam sun ƙetare shi wani ana masa da'awar ubangiji ina jin muna tambihin nan kwanan kuna jin abubuwan da ake ta faɗa ana ta yaɗa wasu waƙe-waƙe ko wata waƙa kwanaki wasu har sun na kasa ma in tsaya in ji tana cikin waya wani na cewa wai ibrahim inyas lam yalid wa lam yulad da kunne na naji ta ne mamaki a ce dan adam yana da rai yana cin abincin Allah ya sha ruwan Allah ya taka kasar Allah ya tafi a bayan kasa kuma ya bude bakinsa ya ce wani ne lam yalid wa lam yulad ba Allah ba Allah kuma da hakuri ya bar shi tun da dama ba a kansa aka fara kafirci ba wani irin zancen ba shi da alheri yana lalata al'umma yana cire mata alheri Allah maɗauki ya sauƙi kuma waɗannan wai su ne suke zagin wasu akan wai wasu ne makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace kiyayya tafi ka ce wai Ibrahim Inyas ya aiko dukkan manzanni har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai Ibrahim Inyas ne ya aiko shi duk ya faɗa cikin wannan waƙar naji da kunne na kuma a ce wai wannan musulunci ne wani irin musulunci wannan kafirci ne karara duk wanda ya faɗi wannan ya fita daga addinin Allah ya fita daga addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zama wani abun yake daban mai bautawa inyasu ne ba mai bautawa Allah ba kafiri ne kuru-kuru babu wata tantama ko kokonto a cikin wannan Allah madaukaki ya sauke wallahul musta'an to mu ci gaba to shine sai yake cewa walamma tamma ta'dilu sufufi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama daidaita sahun sahabbai asdara awamirahu ila jaishihi sai ya aika shine asdara an ce asdara shine shugaba ya fito da doka yawa sai ya fito da doka ila jaishihi zuwa ga rundunarsa ku ji wata dabara ta yaki daga gidan annabta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni bi Allah yabda ulqitala cewa kada musulmi ya zama su suka fara yaki kar su fara kai hari su saurara hatta ya talakau minhul awamir al-akhira har sai sun samu umarnin karshe daga gunsa zai ba su umarnin karshe thumma adla ilaihim bi tawjihin khas sannan sai ya aiko musu shine adla asalin adla bi dalwihi da ake faɗa da larabci ko mutum ya jefa gugarsa yawa shugaba kuma adla bi amrihi ko bi tawjihihi ya aiko a umarninsa shine tawjihin wani umarnin instruction kuma khas na daban fi amril harbi dangane da lamarin yaƙi me yace faqala sai yake cewa idza akthabukum in suka kusance ku shine akthabukum yawa a larabci ana cewa hadha ar-rajulu araftuhu an kathbin wannan mutumin na san shi kusa kusa ma'ana daga kusa kusanci yasa na san shi yawa ma'ana akthabukum ma'ana iqtarabu minkum gashi nan ma fasara mana yace in suka kusance ku sun zo kusa farmuhu to ku jefe su ku harbe su da da kibau wastabqu nablakum amma kuma ku wanzar da kibau ɗinku nabl ana nufin su kibiyar ita kanta ma'ana ku bar kibiyoyin ku kar su kare lokaci guda ma'ana ku yi harbi amma ku rage ba dukan ku za ku yi harbi kai ɗaya lokaci guda ba wala tusallu suyufa amma kar ku zare ta kubban ku hatta yaghshawkum har sai sun lullube ku ma'ana sun zo dab da ku sun afka muku da duka mun gane wannan to a lokacin kowa sai zare takobi amma ana nesa da nesa in sun matso kusa ku fara harbi amma kada gaba ɗayan ku ku tafi kan harbi har kibiyoyin su kare kowa ya harbi ya saurara ya bar wani abu na kibiyoyinsa mun fahimci abin in suka zo muku dab da dab sun rufa muku to shikenan kuma sai a zara takobi dabarar yaƙi kenan sun maraja a ilal arishi sannan sai koma sansanin gidan da aka ɗakin da aka yi masa na shugabancin yaƙi ba a masa ɗaki ba akan jigawa akan tudu yawwa huwa wa abubakar khasatan shi da abubakar kawai suka shiga wannan ɗaki suka zauna wa qama sa'd ibn mu'az sa'ad ibn mu'adh shugaban ansar ya tsaya shi kuma bi katibatil hirasati da tawagan nan ta masu gadi ala babil arishi suka tsaya gandan gandan a kofar wannan daki inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ciki shi da abubakar amma mushrikuna amma su mushrikai faqad istaftaha abu jahl abu jahl yayi wata addu'a shine istaftaha neman budi in tastaftihu faqad ja'akumul fathu yawma fi dhalika al-yawm aw wannan rana fa qala sai yake cewa Allahumma aqta'na lirrahimi ya Allah wanda yafi kowa yanke zumunci a cikin mu wa atana bima la na'rifu bima la na'rifu wanda kuma yafi kowa zuwa da abin da bamu san shi ba fa ahinhu al-ghada ya Allah ka halaka shi gobe shikenan ya gama ko yawwa kasan wannan wani abu akwai wani abu da zaka hango daga cikin wato wannan maganar yadda zaka ga mutum ne fa kafiri ne yana bauta wa lata da uzza amma kun ga suna rantsuwa da da Allah kuma Allah suke roƙo ya Allah kai mana kaza kai mana kaza kuma Allah nan shi aka ce su bauta masa shi kadai kan su bauta wa lata da uzza shi sa manyan malamai masu karantar da tauhidi suke gaya mana cewa maganar fa abinda ake nufi da tauhidi ba shine wai ka yadda Allah shine ya halice ka ba za ka yadda Allah ne ya halice ka kana rantsuwa da shi amma in dai za ka je ka bauta ma wani ka yi yanka da sunan wani ka sa goshinka a ƙasa ka bauta wa wani ko mutum ne ko kabarin wani to ana nan ba a musulunta ba mun fahimci zancen saboda mai ga waɗannan suna waɗannan abubuwa ɗin kuma suna rantsuwa da Allah amma duk da haka mushrikai ne kuma alkabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin ya yake su mun gane wannan ashe magana shi yasa dole ne ka bambance tauhidin rububiyya daban tauhidin uluhiyya daban in aka samu tauhidin rububiyya ba a samu uluhiyya ba ba ai tauhidi ba yawa dole ne sai an yadda da Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa ba rantsuwa da sunan kowa sai Allah babu kuma abin nan ba yanka da sunan kowa sai Allah babu bautawa kowa sai Allah ba alwashi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala yawwa to shi ne sai ke cewa ina ne yawa ya Allah wanda ya fi kowa yanke zumunci a cikinmu wanda kuma ya fi zuwa mana da abin da ba mu san shi ba to ya Allah ka halaka shi gobe Allahumma ayyana kana a habba ilaika kun ji wata addu'ar kuma ya Allah wanda ka fi so a cikinmu wa arda indaka kuma ka fi yarda da shi fansurhu yawma ya Allah ayo ka taimaka masa to wa fi dhalika anzalallahu to dangane da wannan neman Allah madauke saukar da fadin sa cikin suratul anfal in tastaftihu faqad ja'akumul fathu in kun yi addu'a ta neman budi da neman taimako to ko wannan fatihin ya zo muku yadda kuka nema din haka ya zo ko ya nemi cewa a halaka wanda yake yafi yanke zumunci a halaka wanda ya zo da abin da ba a sani ba menene ba a sani ba ko kafirci ko ba haka ba yawwa kuma waye yafi kowa yanke zumunci su ne yawwa su suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya raba mutane ya raba yan uwa da kani da uwa da uba da wane ne daya watsi da uyayensa ya tafi ya yi imani da shi shi suke nufi da yanke zumunci ya zo musu da abin da ba su sani ba yawwa to kuma gashi yayi wata addu'ar da da yana da hankali da bai yi ta ba ka zo Allah fa ga wanda ya ce a zo a bauta Allah shi kaɗai kai kuma ka ce ba laifi Allah a haɗa shi da wani ai akwai ɗan wani dai shi ma da yake da muhimmanci shi ma ana girmama shi tare da Allah wanda yake a bauta Allah shi kaɗai ɗin nan ka ce wai da kai da shi wanda Allah ya fi so wanda ya fi yarda da shi to a taimaka masa haka yana da hankali mutum ba zai wannan abu to shine sai yake cewa fi dal wa in tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu in ku kun hanu daga kafircin ku kun kuma koma gida kun fasa yaki fa huwa khairul lakum to shi fi muku alheri wa in ta'udu in ku kuka koma zuwa ga wannan yaki ko fitina ko kafirci na'ud to mu ma za mu komo yawwa in kun yi mu ma za mu yi muku walan tughniya ankum fi'atukum shay'an kuma rindinarku da tawagarku ba za ta wadatar da ku da komai ba walau kafarat ko da tana da yawa wa anna allaha ma'al mu'minin kuma Allah yana tare da mu'minai shikenan Allah ya zabi waɗanda zai taimakawa din to mu tsaya nan sa'atus sifri amma na so mu ji wannan kafin mubaraza mu karanta wannan dan paragraph din kadan wannan fakarar akwai wani abu a ciki za mu ji gafin an fara wani abu sa'atar sifiri in an ce sa'atar sifiri ma'ana lokacin yaƙi ya zo wannan kamar da na gaya muku malami yana amfani da larabcin zamani ne da zero hour da ake cewa in batu da ce maka an zo zero hour mai ake nufi kamar an ce maka karfe kaza za a yi aka ce karfe bakwai abu kaza zai faru to bakwai tana yi shine ake ce ma zero hour ma'ana lokacin yin abu ya zo to shine sa'atar sifir yace lokacin aukuwar yaƙi wa awwalu wa qudil ma'arakati da kuma farkon makamashin yaƙi menene ya haifar da makamashin farko da aka fara yaƙi a kansa bari ku ji yadda abin ya faru sai mu tsaya a kansa yawwa yace cewa wa kana awwala wa qudil ma'arakati farkon wanda ya fara shine makamashin fara aukar da wannan yaƙi ya fara kunna shi tunda dama in aka zo aka ce aljam'ani tara'a gungoyoyin guda biyu duk suna kallon juna ga waɗancan ga waɗancan ai kaga za a saurari to wa zai fara ko ta ina za a fara ganin an kawo hari wane ne zai fara kai wani bangare hari yawwa to shine sai ya zama cewa farkon wanda ya fara kunna wutar wannan yaƙi shine al-aswad ibn abdul asad al-makhzumi shine al-aswad dan gidan abdul asad wa kana rajulan sharisan in kun kula wannan mutumin waye shi al-aswad ibn abdul asad al-makhzumi dan uwan abu salama ne abu salama ibn abdul asad al-makhzumi shine mijin ummu salama wanda ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ko aka hana matar tasa hijira ta bi shi mun karanta a baya to wannan dan uwansa ne shine wanda yace wa kana rajulan sharisan mutum ne dama irin fitinannin nan sharis shine mutum mai wato marar tsari wajen san ai tashin hankali ma'ana mai san irin ɗanta mutu baya tsoron komai koma mai za a yi a yi shine ma abin da ake nufi da mutum sharis baya kuma lura da mai zai je ya dawo kawai ɗanta mutu a yi duk abin da za a yi yawwa sayi alhuluki kuma mai mummunan hali ne ba shi da kyan hali kun san ana samun irin wani dama ga kafirci kuma sannan ga rashin kunya irin masu irin cewa za su zagi uban kowa din nan ai ka san ana samun su yawwa to irin sa ne kharaja qa'ilan shine ya fito yana cewa uahidullah nay wa Allah alqawri la ashribanna min hawdihim wallahi sai na sha wannan ruwan nasu dama sun taho ga kishiwa koga dabarar wancan dabarar da aka yi ta sa ruwan nan a bayan musulmi ko yawwa sai ce wallahi sai na sha wannan ruwan nasu au la'ahdi mannahu ko kuma in rusa shi ai an bar ruwa ɗaya a gaba ko yadda za su iya tahowa kamar za su sha sai a yaƙe su yawwa to shine a kansa za a yi wannan abun sai ce wallahi ko in samu in sha wannan ruwa ko in ruguza shi au la'amutan na dunahu ko kuma in mutu a kashe ni amma sai na sha wannan ruwan ba sun zo sun ce ba wanda ya isa sha ba sai na ga cewa ga wasu sun sha an kashe su yawwa to shine yace falamma kharaja kharaja ilaihi hamzatu ibn abdul muttalib yayin da ya fito wai shi zai sha wannan ruwa hamza ko ya fito masa kun kusan waye hamza falammal taqaya da yayin da suka hadu darabahu hamzatu sai hamza ya sare shi fa atanna qadamahu sai ya kwashe in an ce atanna shine qata'a irin yanka guda din nan ka tashi da abu gaba daya fille gaba daya lokaci guda sai ya kwashe masa kafa gaba daya cire masa ita sara guda ɗaya da hamza yayi shine sai yake cewa bi nisfi saqihi ta bangaren rabin rabin kafar ma'ana ai mun san nisfi saq din da ake sakin wando nisfin sakin nan ko to amma kuma yace wa huwa dunal haud wanda ke kasan kwarmin gwi- abin nan bayan gwiwa bayan gwiwarka wani ya tashi mu- ku gwada gani zo ka gani wannan kafar daga ta gani sama riƙe wannan karka faɗi wannan wurin nan ramin nan shi ake ce ma haudi shine kwarmin gwiwa ko to nan kuma nisfin sakin shine nan to nan hamza ya same shi tsara ɗaya kawai sai kafar ta yi wani gun jikin wani gun daban yauwa tamam insha Allah ba na kaza a sare ba ko karka tsorata yauwa to shine sai ke cewa fa waqa'a ala dhahrihi nan da nan ku sai rikica sai fadi akan gadon bayansa shine ala dhahrihi sai fadi ta baya tashkhabu rijluhu daman kafarsa tana feso jini shine tashkhabu mm ash-shakhbu shine feshin jini yauwa nahwa ashabihi jinin yana fuskantar yan uwansa yauwa thumma haba sannan sai ya- ya ya tafi da jan gindi saboda karfin zuciya shine haba yauwa alhabu shine jan gindi mm. la atawhuma walau habwan ko yauwa to shine sai yake cewa sai haba ila alhawdi sai rika jan gindin sai yana jan gindi ya tafi gun ruwan wai shi dai yana nan akan sai ya sha wannan ruwa din hatta tahamahu ai hatta hatta tahama fihi har sai da ya auka cikin ruwan ya kuma isa ga ruwan fa ya fada ciki yuridu an tabarra yaminuhu yana son sai ya tabba- ya ya kubutar da rantsuwarsa ma'ana rantsuwan nan da yayi dai shi- sai ba- sai ya cika ta ba za a ce shi rantsuwarsa bata ci ba yawwa walakinna hamzata amma ina hamza thanna alaihi ya sake ninkawa a kansa bi darbatin ukhra shine thanna alaihi ya biyunta masa wani dukan yawwa bi darbatin ukhra ya dankara masa wani dukan atat alaihi dukan ya same shi ma'ana ya saran ya same shi wa huwa dakhilul haudi kafin ya sa bakinsa a cikin ruwan ya sha ya dauke shi nan ya mutu bai sha ruwan ba rantsuwa babu kuma ya mutu Mm. to sai mu tsaya nan insha Allah insha Allah darasin gaba sai mu ji yadda akai mubaraza mubaraza shine fito na fito sai ai wannan mutum ɗaya ya fito daga nan mutum ɗaya ya fito daga nan sai ayi abin da za a yi to Allah mu dake ya samu dace Allah kuma ya ƙara mana fahimta da ilimi ya bamu fahimtar darussan da suke cikin waɗannan abubuwa da muke karantawa na tarihin manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته